إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين ‘yan wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ya ba mu damar haɗuwa a wannan markaz mai suna markaz ahalus sunna wal jama'a wanda yake unguwar karkada a birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. ‘yan uwa a yau muna 28 ko tara ga wasu wata na muharram hijira shekarar 1437 wanda ya dace da goma ga wata na sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha biyar allah mana jagoranci yau muna darasi na arba'in daidai a wannan littafi mai suna alwajiz a yanwa a wannan darasi namu ganin nan da yan yau marasa wani bawan allah ɗanwa daga najeriya ya mun wata tambaya ta cewa ya ji wani malami za a ce wani ɗan rudu za mu ce ba malami ba wai yana ambatar cewa wai magana ta ta jisir istira zama da ake mai ake suna zaman hutu zama da ake a raka'a ta ɗaya in za a ta biyu da a raka'a ta uku in za a ta hudu dan zama da ake kayan a ita wannan zama kwata-kwata ba a taɓa samun shi ba babu inda ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dubu arba'in yayi jami'in sallar dubu arba'in da sahabbai ba inda aka ga yayi wannan zama to da kawai da farko da wani mutumin zamu ce dan rudu ne ba malami bane kuma da meye kuka san yake da sahin wayi sallar dubu arba'in iya lissahi daga wa'ayi zuwa hijira zuwa mutuwa annabi sallama tsawon shekara 23 to ai sai bai san ba da cewa da yake dan rudu ne ai sallah a isra'i da miraji aya shi aka farta sallah aka kawo sallah guda biyar he bayan shekara goma ma da aiko shi tukwamma aka wata sallah guda biyar amma da ka damu ɗarudu ne in zaka gano ɗan hayaniya ne da ya kawo sallah dubu arba'in ya gina haka ne ƙalƙashin annabi sallah salama ya saloli guda biyar tsawon shekara ishirin da uku shi kuma shekara sha uku ce aka yi na ga wani ɗarudu ne gaskiya magana kuma magana ta zaman istira jinsi istira wannan ina ga alittahi mahi inganci a duniya bayan qur'ani cikin sahih bukhari wannan ruwaya ta malik ibn huwairis anan tazo bayan nan kuma da irin cikin sunan arba ruwaya ta abu humayd ta abu humayd wanda ya kawo yanda annabi sallallahu alaihi ke yin sallah a cikin iya sallah gaban sahabbai gaban wasu tabi'ai a cikin da sallah akwai sahabi wajen goma kuma a sallar da ya wannan zama isra kuma yace wannan haka manzo Allah ke sallah kuma wannan sahabbai suka mai shaida haka annabi ke sallah dan haka cewa babu wannan zama da an samu cikin Imam Amr bin Hanbal cikin magabata yayi inkari da farko amma daga baya ya komo kan akida wannan sunna bayan ta tabbata illa batta cikin rukunnan sallah ko mu ce wajibai wanda in muka yi baka sallah amma tana cikin aikin sallah mutabun sallah idan mutum yayi sunna yayi illa ƙarin magana ɗan wa'ana akwai masu kawo cewa ai wannan an yi shi ne annabi da ya tsuha cewa annabi da ya tsuha ne ba manzan Allah ya faɗi ba da tsuha ne ba sahabban suka faɗi ba sun su kowa suka yi kowa sanin aikin shi ya yi kaza don bukata don kaza ne cewa tsuha ne magana ce ta ‘yan baya babu sahabi guda da ya kawo magana wa gaskiyar magana kurin wannan zama ya tabbata babu inkarin shi illa mai ga cewa mustahabi ne ko kaza ne amma cewa babu shi kwata-kwata wannan magana ta rudu wannan malami ta rudu ne kan ma ka shurare shi Allah ta muke mu yanzu abinda za mu tashi yau insha Allah ma yubahu fi'luhu fi salah abinda aka halatta aikatawa a cikin sallah wani zai iya tsammanin cewa akwai aiki kaza a sallah ba a yi to shi an bato maka wasu ayyuka wanda waɗannan ayyuka a sallah tabbas ya tabbata an ka yi su ba wani aibu an samu misali da wata rana nasarar samun ya irin wannan aikin ko ya ba da dama a yi irin wannan aikin kenan bai zama towa matsala ga wanda ya yi da farko sai ya ce almashar bil haja abinda aka halitta a sallah tahiya a cikin sallah akan wata bukata bukata ta kama ka kai wata dan motsi dan ka dan kusa ka taba wani abu ko ka yi ɗan zai fa kirga fa ka ɗan taki ka dawo bai ɓata mana bai ɗauke ingancin sallah babu laifi kuma mai hujja akan hana kai akan yin hakan ba laifi ba ne sai kawo ruwaya wadda abu dawud turmizi na sai sun zo da wani hadisi kenan ko abin da ya tabbata ne an aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلى ووقفت أن الباب في القبلة عائشة رضي الله عنها تكي تيوا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتينا صلى أتكين أكي kuma a lokacin da yake sallah wal babu mughlaq kowar ɗakin arihe ashe take cewa faji'at sai na zo iya cikin halin sallah fastaftat sai na nema a buɗe mu don ka buga kowa na a buɗe ma kowa ta ce famasha daga inda yake tsaye sai da ya tafiya ke da wasu taki ya je kuma fafata hali ya buɗe muku iya sallah ta ce sun maraja ila musalla bayan ya buɗe mu kuma ya koma wurin da yake sallah ya tsewo shi kaga nan an yi wata tahiya a cikin sallah wannan ruwaya ma'ambata imam abu dawo sun mutum sai su don hadisi to sai a nan yake cewa shi mutalifu da tayi ya ce faɗi da lamin ya kunu da babu fi da ƙibila jazar mashiru aidan anil yami a wa'adda shimal aure da wara da mustaƙibar da ƙibila ya ce haka zakan yi nan wannan abin daukar a wannan wuri kowace a daidai fasikin da ƙibila ce ko da dama ce ko hagumce ana iya tahiyar da aka yi irin wannan ana iya tahiya a buɗe imma a dama imma a hagu tahiyya ta buɗe kowa aka yi aiki ne wanda baya illa ko ko ba laihi ba ne don an yi a cikin sallah wannan shi ne hujjar mas'alar tahiyya a cikin sallah duk akwai tahiyya nan za mu kanta ya kata haja akwai tahiyya a cikin sallah kuma ta ibada tahiyya ce a sallah ta ibada har ma annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa babu taki mahi lada ga bawa irin taki katsan kayi sahu da kofa a cikin sahu a gabanka wannan takin da za ka yi ka shiga sahu ya kowane taki lada na wannan da ibada ne ma to sai hamalu sabi zana shi kina ya tsaye hujja ya ga maka dai ɗan taki da ya tafiya a sallah ba a yi lahi ba bukatar ta kama sai hamalu sabi ɗokan yaro a sallah aiki na yi ka ɗoka ka rungume ka aji shi ma ya halitta mai hujja kan haka sai ya kama ka ruwaya wadda imamul bukhari ya roto haka musulun haka abu dawud haka tilmusi ya ce an abi qatada anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam كان يصلي وهو حامل عمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي عاص ولأبي العاص بن ربيع فإذا قام حملها وإذا سجد ودعها abu qatada ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ya kasance kana yusalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya sallah wa huwa hamil umamah bint Zainab bint Zulama iya doke da Zainab kai da umama jika shi ya Zainab ya shi kenan Zainab ya shi kenan iya doke da wannan jika ta shi umama ya zo iya sallah ce yin Zainab iya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Zainab ko kuma diyar Abul As shi abu al'as nufin ranar zamani abu al'as bin rabi'a kai abu al'as bin rabi'a abu al'as bin rabi'a labi'as bin rabi'a abu al'as bin rabi'a kenan ya yi abu al'as bin rabi'a ya shi ya ce to kenan nan jika shi kenan kama ɗago jika ne da shi ya kenan ƙwarar jika akwai da kaka da jika nan ma kenan ya abin jika kenan ya zo da ita a doke ya zo masallaci kuma shi gaba ya ce fa'iza ƙama hamalaha in kenan in zai tsaye sai rikita rikita wani za sajada wata in zai sujada sai aji ta gini ya sujada haka ya sallar kaɗan akwai ayyuka ya ɗauke ta ya aji ta hazin da ya ƙare nan akwai magana alaƙa kyakkyawa ko tausaya mai yaro yaro ya mallaku da kai ya fiye rikici don ka ɗauko kawo sallar da shi ba wani shi kan shi wannan iyawa ilimin ya zo da shi a tare da hankali bala ya san yaro wataran da aka yi wataran ba ilimin ba na wataran hakan ba sau da yawan gaskiya to wannan kenan dan ɗaukan yaro irin wannan bai matsala ba aiki ba ne wanda yake bata sallah sai abinda aka halitta na uku bayan wannan ɗaukan yaro ƙasarar aswadai kashe baƙaƙe guda biyu bakake biyu yana ne kuna maciji da kuna ba su halin ya halitta kana tsalla karga kunama ko maciji za ka yi ɗauka baka mai bugu gudan ka iya kuka inda kan bige shi ka kashe shi a gaban ka baka bar illa ba tsalla tana kana tsalla kashe baki ko kunama kuma ka ci gaba da tsalla ka tsalla ka mata ka duk wani aiki ne aka yi wanda wannan an halitta ka kashe kuma ka ci gaba da tsalla mataka ba ka ba da kibila ba kashe da ihu a wuce ba kai kururuwa ta ihu ba ka kashe ka eh da sanda ba ka bin yau ne ba da mun ka kashe da ka kashe da hannu da sanda da wanda ka kashe kuci da nuku ko da sanda sanda ko dutse ka to ka buga mishi akan ita sanda ka buga mishi yace hujja akan haka akan halitta kashe maciji ko kunama ya kawo ruwaya wadda ibn majah haka ibn khuzaimah da hadisin da ya tabbata yace ana abin hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl aswadain fi salat al-aqrab wal hayya abu hurairah yake cewa radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi qatl aswadain da kashe bakake biyu ya maka me ya baka kira biyu yace al-aqrab wal hayya shine kunama da maciji ko maciji din wannan yanzu ya kare shi yanzu ana iya kashe wa iyaka sai cikin abin da aka halitta in ba a balahi a sallah al-ittifaq wal isharatu al-mufhima lil haja ayoyin magana waiwai ba ke ko baka ruhi ne to da sai ga maka akwai a halin da waiwaye ya halitta kuma ko ka yi nuni da hannu ko da ka wanda kana so a gani wani abu kama ta bukata kama ka ka zama ka zama hankali in ji yanzu ko iya misali ka zama mutum ya sanda iyawa ɓata lokaci he ya ƙare wane wani in ji ka kaza ita kuci a kuci a tuba zai bane ba eh kuma mutum ishara sallah ya maka magana ka fahimci maganar shi kuma ka mai ishara da hannu ko da ka i ko a ko a dade ne ba lahi akai a kan haka aljabir qal اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلينا وراءه هو قائم فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا وانا رواية إمام مسلم أبو داود نسائي دكا سندر وانا رواية يتي abin da ke ruwaya wannan jabir ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi jiya ta rashin rashin lahiya ya rashin lahiya jabir ce fa sallaina wara'u sai muka yi sallah a bayan shi ko qa'id kuma shi sallar da ya yi iya zamane su kuma suna tsaye faltafata ilaina fara'ana yamu da ya waiwaya sai ya ganmu a tsaye ba a share ilaina sai mana nuni ku zamana kuma faka adana muka zamana za mu zo can gaban shi za mu ga maganan hukumcin koyi da limami marar lahiya koko wanda yake daman bai dambe kawo ya ya kamata in har shi zai nemancin ya za a yi wanda dai ƙwarai malamci magana sha Allah za ga magana ta na da yawa irin masarar jazz da kai kuma mamun hido ku zamana an kuka bi limami wanda yake bai tsayuwa to in har shi zai nemancin kuma ku zamana ko ku sa wanda zai tsaya kuma ku tsaya haka da sunna za mu huta haka insha Allah duk da ku sabanin kan magana a magana mai kashi insha Allah za mu gani ta inda ya kai inda lima azan nake kuma ku zama to yanzu dai nan haka ne aka yi cewa yace ku zamana ko muka zamana nan me yake ku zama maka ya wannan kenan nan ya nuna ya wuri abinda na malamai ta cewa a wannan halin da aka ce an halitta a waiwaya aka ce akwai halin ba da wani waiwayen da ka iya zama wajibi ba kai waiwaye akwai na wajibi akwai na musashi mustahabi akwai na mabukawai kuma a ce misali yanzu iyayewa ɗana sallah ya kaji ƙarar yawo yawo yawo za a daga ta riƙa da kuma mutu barwanka a nan ka wajibi kawai ga biyi kana sallah kan ce ana kai kai wani yawo yawo ne lokacin da magani ka ce ya zo kika sallah kai shahada koya eh ba shi kan da o ga me in da gudu da kan matsaya wa gudu ka ba zai mini ba in ta kama tsaya in ta kama a gudu bare ya kaiwa eh shiga a shiga ba ka ka da gudu kai ga gudu na musulunci musulunci ba da wakan shi wata ran wani cikin sahabbai yana da doki iya sallah sai dokin har yake iya gusa iya gusa da matsayi ne sai gusa sai bishi iya gusa iya gusa iya bin dokin iya ja iya ja iya san sai wani kallon shi iya kallon shi ya ci wani latijo ko wani sallah kana sallah kana ba abu ta kai yaro na zana da wanda ya hika na zamna na ga sauki na rayuwa na ta zama na wannan ce da in yi sallah ba ni kuwa ya tsere ya duke tsere ya bani wanda in bi rike kana kai tsere na ga cikin wannan sirfa ga cikin dukkan sunna cikin irin wannan babu ya kai shi kenan yace ya sa da ban addini sauki addini addini sauki ba ba ba magana sai da in je ina sallah ba ni kuwa ya tsere to wallahi wanda in bi ina mun kana in yi sallah kare ka rike koma ka rike haka ina sallah gani ya yi jalalaiya a takaice da ke nan ya dace da halin da ake ciki nan da ya gaga dai ana annabi yawon kuma ya isha magana ke sai abinda aka halitta a sallah an kai baka yi lahi ba albusaku fi taubihi au ikhraj min dili min jaybi kai tohi a munshuwar kinka wani kyalle da ake sa dan zuba kenan a munshuwar ko kuwa ka sa hannu a rigarka ka hudo mun shuwa ka toha ka mai da baka laifi ba aiki na gago amma aiki da ba a laifi aka shi ba bai bar sallah ka sa hannunka a rigarka ka hudo mun shuwa tsin ma na goge abu ka go ka toha kuma ka mai da baka yi laifi wannan magana da yayi yace limamar da fi hadis jabir fi nahy anil musab jihar kibla can baya bayani ya gabata cikin abin da aka hana a sallah da ya magana hana waiwaye ayyana salasalama ya hudu cewa kakai toyi alkiblaka ko a damaka ya ce alkibla allah na huskantaka kuma kakai a damaka a makai abin ko in ma abu ya kama da gaugawa ya ka ce kawo rituwa haka ka anakin a wancan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi tohi a cikin towa a murji shi ne magana kenan can baya kama ruwayar cikin abin da aka hana cikin cikin makaruhan sallah cikin abin da aka hana a cikin sallah to kenan wancan an hana amma irin wannan kayi a tuwa ko kayi a mushuwar ka sa hannu ka dogo duk wannan aikin bai matsala kuma ba zai bane ba aka yi sallah sai al-isharatu bi raddi salam ala man sallama alayhi kuma ba laifi bane ba kana sallah amma sallama assalamu alaikum daga hannu eh daga hannu game da ko game da ko idan ana sallah ne ai shara hujjar haka komi in wa komi da hujja da dalili hujjar a daga hannu wajen sallama gashi an abdullahi bin umar قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل زهره إلى فوق wannan ruwaya wadda abu dawud ya roto abinda yake cikin hadisi wanda yake kawo hujja kan daga hannu a yi ishara a sallah abdullahi bin umar radiyallahu anhu yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila quba yusalli fi inda da saba yana zuwa ta sati sati kusudu sudu iya zuwa quba ya salla a ciki to ya je quba ya salla faja'atul ansar sai ansar suka zo mai suka zo wajen shi ya sallah fa sallamu alai ko usalli suka mai sallama alhali iya cikin sallah aka mai sallama to anan sai shi mai amsar wa Abdullah bin Umar sai ke cewa futu li bilal sai tuma bilal kayfa ra'aita rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraddu alaihim hinu kanu sallimun alaihi wasallam yaya da ansar kewa manzo Allah sallama iya sallah yaya ya kaga manzan Allah iya mai da masa sallama iya sallar wata mai ya yake mai sallama iya sallah mai sallama ya yake mai sallama sai ya ce ya ruddu alayhim hina kanu sallimuna alayhi wa salli abin da tambaya kenan yace qali yaqulu haka da ga da yake to shi gwada mishi da yace haka yayi to ga abin da yi wa basaka kafahu وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل كشير an gwada musu sabin rahmat sabin da yadda manzo Allah ta sallama ya gwada mana bawan Allah na Ja'far bin Aun yace ga yanda da yace haka yadda hannun shi hannun yayi mishi haka ya daga yace tayin hannu cikin tayin hannun a kasa bayan tayin hannun a sama kenan haka ya daga hannu ya maida daga hannun sama ya maida a wannan ruwaya duk da akwai ruwaya wadda ina ga imam al-bahaqi kan ruwaya akwai tarwaya ta tabbata ta suhaib wanda cewa annabi yana ishara ma wani lokaci ya annabi ya mai ishara da yatsa ya sallah da yatsa mai ishara wata ruwaya ta abdullah bin mas'ud ta imam al-bahaqi cewa annabi ya mai ishara da da ka yana sallah yake ishara ce kaga wannan bayan mun doki a takaice halitta ishara ta kana sallaka amma sallama kaka kyale kai ishara imak tsagan imak tsakai shike da ishara kai na san sallah kuma da menene da ashe halaka ne a yawan mutum sallama ko iya sallah sabanin wata ruwaya cikin wani tayi da shahara a nan mai suna ba ta kirkir kola ba wanda wanda abu malamin sai kawo kamar ruwaya ta abu na da gaske cewa ba a sallama ga mai cinto ba sallama a makaranta wurin karatu ba sallama ga mai salla ba sallama ga mai cinto ba sallama kamar da ba ta ɗansu ya kwallo ta yi wannan cikin dotin nasi dotin nasi dotin nasi cikin dotin nasi shi ne kana iya ta ɗiga gawa daga cika gane wannan masala yawan gaskiyar magana cewa ba'awa mai sallama mai cin tuwo mai karatu mai gajala duk bai inganta ba ya saba sunan ba ya saba ma sunnoni ingantattu annan sallar sallama ka gani nan ruwa ce karara cewa iya sallama mai sallama kuma karanci duk idan aka zo annan sallar sallama iya majalisi shi a zaune ba sallama sallama ake yi yanzu labarin ba za ka jibil da ya zo kowa wani ka'ida ce aka zo annabi adam sallama to akwai makaranta da kai za ta madina ta annabi sallama to duk wanda zai sallama yake kai shi wannan kamar ya ce ma hakkin musulmi duk da kasa musulmi kai sallama kai ya tabbata annabi sallama iya biyan bukata iya biyan bukata an sahabi ya zo ya amma ba kai karwa cewa iya sallama iya iya biyan bukata ta wutari wani ce assalamu alaikum sai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale sai da ya kare biyan bukata ya zo ya tsama ce ina gudun ne in ambaci Allah ina biyan ina cikin harin wannan halin amma annabi gaba annabi ya mai da salam ya mai da sallama kaga annabi kenan ya tabbata da abin an me kun bai ce ba ko ka kai kai ma ta yi shi abin da ya hana ya mai sallama domin iya cikin halin biyan bukata kotarwa iya kin ambatan Allah ba kan tsarki ba cikin tsarki ba hake nan ko idan aka wani sallama iya halin biyan bukata kuma yi in a takaice ba ba hana ba kana mun sallama kuma iya abin duk ba tsawon da yana ba zai magana a makaranta ko a mana masallaci duk ɗaya ne annabi annabi sallama a ko'ina a ko'ina ibar kani ruwaya ta na zama musulmi ne tsaron tsaron abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam iya iya ko wanda rai bayan bude makka iya iya wanka a gidan ummu hani ana kallon assalamu alaikum sunnah iya wanka ce wa alaikum assalam rahmatullah man anti wace ce tace ummu hani ce marhaba biki ya mata marhaba iya wanka iya wanka ya amsa sallama ya mata magana duk wanda ga suna suna kawo magana ai kasa haka ne ana kawo a hana magana cikin halin biyan bukata wanda mai iziya kawo cikin a guda goma sha da aka hana a cikin biyan bukata ko sha ya kawo mai iziya ruwan sai magana har tabbata annabi sallallahu alaihi iya magana abinda ake magana ɗan uwa akwai bambancin mutane su gaba abin gaba daya asalin suncin malamai ka ta min iziya iya magana kaza alhaja iya magana kana cikin halin mutsari ko bayan gari kakka kakka yi magana shi abin da ya kake nan wasu kuma gaba daya sai su gama wai duk an kashi gaban da ake kuma ba ka yi magana sai musamman da gaban daki baka magana alhali asalin tushen magana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana iya magana ne akan hana rajulani ya tagawwatani fa yatahaddasan maganar mutum biyu su ta bayan gari kuma ta tauka cewa kashi ba auratu ma mutum biyu su ta gari naka ce a kawai rakana kashi Allah ya kana kashi kashi tare da wuri abu a ta kashi ko gora da gora a ta kashi to irin wannan ashe kashi biyan bukata tare kai kana naka a can ina nawa kowa kuma ba ta magana a sun tubi a laura ku ta kashi ku biyu kuna kun bude al'aura kuna hira yace Allah iya hushi kan haka haka ne abin yanzu kaga anan ba ana magana kullun dan kana biyan bukata baka magana anan almaka ce hatta a cikin hannun biyan bukata misali kana ban daki wani kan a ina ina biyan bukata miyan matsalin ambatan Allah ne nasi zu gaskiya magana ambatan Allah ne ake magana ba kun magana haka ba a halin ambatan kada misali annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake biyan bukata ta ba tautari ai bai ce abtai ina kin ambatan Allah ne a halin biyan bukata shi ya hana maida maka sallama kenan ba mun kana ba a ambatan Allah ne iya gudun ambatan Allah haka ba su ingantace su ambatan Allah ne aka hana wasu dewa rabu sun zo gaba da Allah biyar zo su dewa sai ka ba kumshe ka dauka haka na dauka haka kuma tsaki bayani kun a ai da abin kalas masala su magabata na su shi hadisai sun zo suna magana makaruhancin ambatan Allah ne shi ma a cikin halin biyan bukata ba ana wanka ba ba don kayi zuba abin ɗaki a ce baka magana wannan ayakace annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama iya wanka har ma tarihi shi ta misra umma har ta mai magana sallama ya amsa kuma ya bata jawabi har tambaya duk ya cikin wanka magana ce akai aka ma wani ce ba ya kai da kun ka san dai ka san dai da madogara magana ne kana wanka aka ma sallama amsa kana ban daki an ce wani wani na kake ko yana da je ka wuri ka zaka dauka ba kai ne ba ba wanda yana na ji bai hana ka ba bai hana ka ba da jawabi ambatan Allah ne annabi ya inkari shi kadai ce ya hana shi me da amsa sallama da aka mai kuma ana sallama mutum ya faɗa da annabi an mai sallama iya cikin hannun biyan bukata kun bi ce ka yi ba bi ce ba da shi ne kun abin da ya ce shi dai iya kyamar ambatan Allah bai cikin cikin shi ne a wata an gani kenan a nan ishara ba a yi ballashi don ka ishara kun a cikin sallah imma da ka imma da hannu ko a kunan ka haka a in je a duba na ba sai nan hatta masala da ake magana ta juma'a da aka hana magana ishara ko a cikin hudu ba da ake magana kana ishara kana ishara magana ce aka hana kana mutu ishara kai ko kaza kana ishara ma magana ce aka ya ce sai abin da yake aka halitta a sallah tasbihun rijali wa tasfiqun nisa lil amr yahdusu fi salah yace maganar halitta yin tasbihi maza ku yi subhanallah mata su taba taba hannu ga wani abu da ya faru a sallah kansu ka yi ishara kana cikin sallah misali kana sallah a cikin ɗaki misali an zo ana ta sallama ko ana ta kiran ka to ya za a yi a gane kana sallah shi ne sai ka yi irin wannan ishara ta subhanallah kenan za a gano mutumin zai gano kana sallah ne wane wane subhanallah shi ke haka cika sallah ba idan misalin mace ce tana ɗaki tana sallah mijinta ya zo wance wance ita baka rukun ta sama shi ne hankali ne ya gano ya gano sallah ne shi ne tunan hankali ne na bari kai gano gano ne kai ya bukata ne gagarin dole gagari a karantar da mutane da kansu masu kasar ta karatu kai kasar ga ta hayaniya da shi ana wata kai ta rubuta ne kenan mata su yi tabi maza su yi tasbihi duk abin da kake so kai wata ishara ka yi tabbi kan sallah haka zakai ya kai subhanallah ya mutai gani me hujjar haka yan uwa sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya roto muslim ya roto haka abu dawud an sanar kina iya kawo ganci an sa'ad ibn sa'ad anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nas ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا يقول سبحان الله إلا تفت إلا تفت آه سالك بن سعد كي يتوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أيوة الناس يقوم تاني ما لكم حين نابكم شيء في صلاة أخذتم في التصفيق me ya same ku me ya hana me ya same ku lokacin da wani abu ya same ku a sallah kuna son tambayi me ya sa kuka shiga tabi me za ku shiga tabi ya ce inna matasafi kullum nisa tabi yake mata ne na mata ne ba maza ba na cin abin ya zo lokacin da zama ya dan makara abubakar siddiq ya shiga sallah ko bayan ana sallah ne sai annabi salama ya zo shi na shiga tabi tabbatar a wuka ne shi ba dama abin ya yawa sai waiwaya yawaya sai ga annaba bayan shi da sanarwa annaba mai ishara shi mace ake alhamdulillah alhamdulillah ya guda ga allaga ya ba ya ja da baya annaba shiga ko to anan kaga a wuka yawaya can ba wuka waiwaya abin ya yawa a wuka waiwaya wai kuma na nuna sallar salama kenan shi da zai ce musu me yasa ba an kare me yasa da wani abu ya faru a sallah kasa magana ko shiga tabi tabi aikin mata ne sai ke cewa ya ce mannabin wushin fi salati duk da wani abu ya sama na tambihi a cikin sallah ya sai wata fadakarwa faliyakun subhanallah ka ta subhanallah ce don fa'in nan wula ya sama a wahadun jini ya kun subhanallah in tabbata don ba wanda ka ta subhanallah amma zai waya kenan an wuce subhanallah dole ya waya nan wannan mushkila ko wani lafazin ya kawo cikin magabata balle malika da jikan na malik ya kawo wannan lafazi na cewa inda mata fi kullum da sai ta yi aikin mata ne sai suka ɗoka kan cewa dan zargi ne kenan ta yi aikin mata ne kenan nan ba a ce ba su ta a zargin maza ne yake yi kan wata aiki ita wani aikin mata ne wai ba dan ba ya ce mata su ta yan wani shi ne muhimmancin karatun sunna karatun hadisi ko na mantin cewa kullum tahiya na tahiya Allah na hada ma'ana abinda za a wani misali bai a hada wuri guda to wannan a lokacin da mutum ya wani magana kadai idan yi wannan magana baka ga lahi shi ko eh ce ka mata ne ce ba za su yi sanar da bita su ko to akwai ruwaya tabbatatta daga cikin sunan arba akwai ruwaya nan sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa falsafi rijal wal falsafi nisa mana ka tunne cewa annabi yayi magana idan mutum zai wata fadakarwa yace maza su yi tasbihi mata su yi tabi nasan hadisi ya tabbata kan haka annabi ya bada nan in kace na akwai shuba eh lalle ce ai tabi na mata ne to akwai ruwaya karar ta zo ba wuri guda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama kan cewa idan wani abu ya faru a sallah in maza ne su su subhanallah mata kuma su yi tabi hakan nan suke zo karara kenan so da kenan wancan su in sun ce mata ba sa yi da hujjar su ke da uzurin su da dukan wannan abin kan zargi ne a lalle a mata maza an zarge su dan ba aikin ku bane aikin mata ne su mata an ce musu yi tabi shikenan kenan za a takaice ana kenan idan namiji iya san wani abu kana sallah duk abin da ke so ka kwatanta kana sallah ko misalin zai faɗa wani subhanallah ta wani zuka kare faɗakarwa kurin zai kace subhanallah hatta na liman za ka je liman wani kuskure ake subhanallah ai zambi ne na ga wata rana an yi sallah a wani wuri liman wurin zama tashi sai an kai sallah dattijawa ne ɗan shekara saba'in sattin duka suna babu yawon mutuncinsu to yanzu liman da ya tsike limamin ya karatu da ya kare ya kabili ya ka zata mai ya hada kumin tambihi ta yi wani ci a ai wani ci bisa kushi magana ba ya ci a aka mata ka gaba ka duk gaba kasa ka wata gaba kasa gangan haiji wani ce da ka jari ka jari gashin wani ce a jari kan liman wani ce a yi gyaran murya dukkan gaba ɗaya babu wani sabon zai babu wanda ya san wani mai za'awa liman in ya samu kuskure kaga wannan akwai rashin kula da ilmu addini to lalle idan liman ya wani kuskure in ana so a mai fadakarwa subhanallah su kuma idan mata ne za su tasbihi za su zuwa kai idan mace ta ga wani abu tana son ta yi tasbihi ta ta ce ta tabi ko tab tab tab shi kenan haka aka tsara haka annabi wannan mun yanzu dai mun tsare kenan an ba da dama namiji tasbihi mace ta yi tabi in wani abu ya faru a sallah ana so a tsakarwa ga ruwa yana da yadda muka ambata sai alfatawa alal imam wa gyarawa liman karatu karatu ya rike a gyara mashi yanwa nan ma za mu ga asalin maganar halitta buɗe amma ya ake wa liman buɗe yanzu ne ruwaya an ibn umar أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم قال فما منع وأن رواية أبو داود يروتو حديث متفق abin da yake abdullahi da mulki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wata cikin salloli da yake ya ce faƙara a fiha falubisa alai da ya karatu sai karatun sai ɗan rikice ya ɗaya tauri ana nan rawa da zama karatun sai ɗan tauri ya kasa gaba mana wani wuri ya tauri ya ce falon mansarraf da aka ƙare sallah sai yake cewa ubai ya ga ubai tare da shi a sallai ta mana ubai da kai muka yi sallah ya ce ƙware فما هناك انا ما هناك من تنبيه كم تنبيه ما كذا كذا كذا كم تنبيه nake anan sallallahu alaihi kenan ya ja hankalin ubay da ya mai tambayi wata malamai ya ne kan kan kan bin musali kullun daga ya kai ka bude mishi jirgin so da yawa samun kuskure liman gamin iya iya ɗan ɗoka ko ɗan da wace kaɗan ya yi abin malamai ke cewa imma abin da ake wa da yawan buri a sallah imma ya zo ya karan zai iya zawa kanta da aya don ƙara bayani ƙara karan kuma ba da gandam ya yi wani kana iya yi kenan imma da ake gano wa iya buƙatar buri ta hanyar uku misali ya karanta aya ya komo ya je ya dawo yi zuwa uku ta yi gaba idan na akwai alama iya son ci gaba ya ka ida da gaba ya ta wurke ko kuwa ya yi wani kuskure ya ci gaba sai ka tuna mashi da kuma ba ko kuwa ya tsaya ya burki ko ya ja burki ko a nan gaga dole sai wuri mashi mun ba kun dan tsaya kama kun ya kaje numfashi ko ka tara na ko da wanda tsaya numfashi ya tara a ka tabbatar da alama iya bukatar budi kuma ana yi sai gamzu rijilin na'im halitta kana sallah ka dan dunguri kafa wani mai barci a gabanka ka dan tura kawai shi ko ka dan tura wani abu da a gabanka ka jigo shi mai hujja kan haka yace an aisha qalat kuntu amuddu rijili fi qiblatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa idha sajada gamadani fa rafa'atuha فإذا قام مددتها وأن الرواية إمام البخاري يروتو حكى مسلم حكى إنه سو نجا صار الأسابة سنة وأن الرواية دي لفظ بخاري مسلم عائشة تجيب اللوانا تشيوا كنت أمرت رجلي ina meke kamata fikirin da musulma kibla annabi kenan iya gaban iya ina gaban shi iya sallah nan akwai ruwa da take cewa mu'utar da kasiratar da jinaza wata tana salla a gaban shi irin gitiyen gawa haka ya salla a bayanta wani lokaci a kawawanta an faske shi duka wani yawon rukun abin daban-daban ta ce ina mai da kawata a kimla a nan sallar salama ya ce iya salla ta ce fa'iza sajada idan zai ajiye goshi don cikin tabbata ga cin duhu ne in zai ajiye goshi sai dungure sai in janye farfa'atuwa sai ya ɗauke ƙahuwa ya ce ta ce fa'iza ƙama mato in ya meke tsaye sai in meke ƙahuwa ma ya meke ƙahuwa na ya ta meke ya take in zai sujada sai dungure ta ya ta ɗauke in ya ƙara sujada ya ta mai dokanta kaga nan kin ya yi wasu ayyuka zai ajiye goshi sai ya tura ƙahuwa magana kenan kuma ya sallah yau ba lahi ba dan ɗan aiki kana sallah a cikin sai cikin abin da aka bayan dai mun cike an halitta dan ture kawa ta wani a cikin sallah kana sallah ba kai ba nan kuma muqatalatu man arada al-murur bayna yaday al-musalli yaki ka ture ko kai hada da me so dole sai ya huce gaban mai sallah dole sai ya huce gaban ka wannan hadisi a nan an abi sa'id qal musul al-khudri ke cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza salla ahadukum ila shay'in yasturu min an-nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa' ila arihi fa in aba falyuqatilu inma huwa shaytan abu sa'id a kwata wasu sai musulun na fasa imam musulun wani cikin matasa ya zo gita gaban shi a sallah nana shi ya zo shi ya rage da kawai ga babu wani wuce hainan kuma ya komo ya hana shi ya komo sai bigi shi ya tsalla da shi kan yi yaro je kara wajen umar ne ta kaga abin da wani ne shi ne umar ya kira wasu ita ya zama kai ɗannan wanka na zama garci wani ya zama aka maka ne maka ya kana waye ce saboda na ji mazan sassan iya cewa idan salla a hadukun ilashen ya sturu mini nasu annabi da mana na ji gudu kunne na na ji mazan sallar salama iya cewa idan ɗayan ku iya salla a gaban wani abu da ya sutura da shi da ya raba shi da mutane fa arada ahadun an yashhada bayna dai sai wani yake so sai ya fice gaban shi falyadafa fi na annabi ce falyadafa fi na harihi ya tunkuɗe shi kirjin shi annabi ya mana haka ya ce fa'in aba in yaƙi ka ture shi yaƙi yau sai wuce ya ce falyokatilu ka yaƙe shi fa'in nama ho shaitan shaitani ne annabi ya magana shi ke nan tsaye magana yaro kai da kare mai lai kenan wannan shi ne kenan mutum iya sallah in yi zo ba da hana shi inda zai tsakaninka da suraka hana shi kuma in ka hangaje shi ma ka ture ba ca ka yi ba ka musu ladon ya yi wani bukatar mutane a kan tsarin mutane suna ta bukatar karatu gaskiya nan an ce to a nan kullum wanda ake magana bai na yadda musalli ina ne bai na yadda musalli ita misali mutum iya sallah irin wannan wuri ya zo kan hanya ya tsaya ana kira a bace amma kullum waya din tace bai da musalli ba ce amma musalli ba a bai da zai musalli an ce me bai da zai musalli an ce wurin da yake gab wurin da mai sallah misali sai in ma wasu malamai na cewa ana daga inda mutum ke tsayuwa zuwa inda yake ajiye goshi a jan wasu malamai wasu ce a'a daga inda yake tsayuwa inda idan ya meka hannu zai taba nan ne bai dai wasu ce a zai yi zira'i uku daga inda yake ka tsiki zira'i uku an ga gitta gaba kai da ba daga cikin masu wani magana ina ga na ga cikin wannan suna siya albani albani kan magana ta ibn taymiya ibn qayyim kai ibn taymiya ibn qayyim da suna kan cewa hatta cikin cikin wannan wannan littafi na malikiya jawar da kilid shirin mutane cewa idan ka sa zira'i a gaban mai sallah kai lisan ka ketara ka kewaye da zira'i uku baka shiga ba har yi musalla baka shiga ba laifi na gaban mai sallah misali akwai da su tare sallah babu tsar bakon tsar hanya irin wannan sai ka zo ka gitta sai ka misali misali sama da maitar da zira'i uku an ka gitta zira'i uku baka ne ba ke maitar bi misali maitar bi ma yi an zira'i uku da kai mace mata biyu yau ɗaya da yiwuwa kira a taƙaice kurin mai sallah wurin da ake cewa da alhurma ake shiga laifi wannan wurin da iyaka dai a cikin maganar malamai ka masu cewa wurin mai hannu na iyakan shi a masu cewa wurin sujada iyaka dai ka sa zira'i uku an sa zira'i uku sai ka kewaya ka tafi ba cewa ka shiga alhurma ta mai sallah magana kenan wannan ibn qayyim ibn taymiya ibn qayyim suna kawo haka kada bani ya kama magana kuma haka sar malamai da yawan fiqh sun kawo mas'alar muntiga to sarar muntiga ko saka ta yan wa takaice eh yanzu ne yanzu nan da mun kare cewa babu lahi kana sallah ka sun gude wani ina ina kiya sai al-bukaw cikin abin da yake halaka ne in aka yi a sallah yin kuka an ali qala ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح سيدنا على كتاب ذلك cewa a cikin mu bai gaba wani duk mahaya mana mayaka ranar badar duk barci suke duk sun bada ya bace kama su banda mikdad yace da shi kuma da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su wannan kai kira nan kwarai iyaye ban kidar iyaye ban kidar da wannan barci Allah zai kawo tsuwa da ba za su tsuwa ta barci su kai amma annabi barci ba yace annabi iya sallah su sa iya sallah yana kuka ya Allah waɗannan ƴan jama'a idan aka halaka da su ba abu ta an kare Allah gaban manzarka Allah alƙawalinka Allah Allah alƙawalinka iyaye iya kuka iya addu'a shi na ranta abubakar siddiq ya zo ya ɗauka annabi iya addu'a hannun hin shefani abubakar siddiq ya zo ke ɗora ya sun lai maki da kake mahalla ta isa maki da kake mahalla ta isa ya isa addu'a ta ka ta isa ya sun lai to ramin ka annabi kenan kenan iya kuka a sallah nan kenan a taƙaice magana ta halitta kenan kuka a cikin sallah ba laifi bane iyaka ɗayan ma masala ta kuka mutane kan ɗauki masala ko lokaci ribe da kuka sallah wai kurin wai ƙarya ko su da ko su su des eh kuka kun kukan gaban ka cika cikin wane ne wannan wa kai ba ka san ba san me dalili ba kamar kai ba kai ba kuma illa iya iya cikin a cikin magabata yin kuka a sallah ba na abin mai abu abu ne wanda kake da kullum illa an zuka ta mun sai dauri shi da kun wallahi wallahi shi da wallahi ko wala wala wala abu ne a ce sabo ko da umma bai wannan kuka sallah to an zuka na abun zuka ta sai dauri a zu da yawa shi kuka to an kaje wani ya ce kashi kashi kashi bai abun kuka hawa mata tafiya mu kuka wani wani lokacin wai wai ya je sallah harami wai ya je usulun ya kuka sai ka tuka canza da mulki ga kuka kuka man zama ne ko moshi sai wai ya bashi haushi ma haushi ke bashi kaga wannan na ka san sai kuka kaga wannan ya cikin mugun zato kai ba ruwan kai ba kai ba to shikenan kada ka zarge me yayi ka ce wai kaza ne ka sani kai ba sani ba ka san me sai kuka shi ba kuran kai ba kai shikenan kai ba shi yayi kusan da shi ba a takaice ne in ta kama kuka kai sallah kuka a sallah bai sallah wanda kuma da gangame ya Allah sani ya yi banza ko cikin ya yi barata banza da banza shi da wannan wannan dan kanshi amma kai ka shiga cewa wannan kukan ƙarya ne kukan riye ne ba ruwan kwan dan wani ga a wannan sala ta goma sha ɗaya na ya kamata mu tsaya insha Allah in mun zo sai mu shiga kuma abin da yake ɓata sallah nan da magana sabo kuma abin da yake ɓata sallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته